أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا كبركة مدسادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قودا كراتمنا موطات إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na goma sha takwas a cikin karatun wannan littafin muna 24 ga watan safar hijira daga garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan takwas a kalanda bature 2025 idan ba a manta ba wancan satuttuka da suka gabata mun tsaya a babi wanda yake mana bayani akan arwallan mai janaba lokacin da janaba ta kama shi ya so ko bi da damar da zai iya yin wanka a wannan lokacin ya so ya kwanta zuwa lokacin da allah ya kaddara ne ya tashi ya ce to ya zai yi ko kuma lokacin da zai ci abinci malam ya kawo mana hadisai wanda riwaya ta abdullahi wannan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya tambaye wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam akan mas'alar mutum ne ya tara da iyallan shi janaba ta kama shi to yaya zai shi kuma a lokacin nan ba damar yayi wanka a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tawadda waqsil zakaraka thumma nam yake cewa kayi arwalla kayi tsarki yace kuma ka tayi kai barcinka kina wannan yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane ba a ce wai in dai ka tara da iyalanka ka janaba ta kama ka a ce tilas sai kayi wanka ko kuma a tilas sai kayi arwalla mustahabbi ne yana da kyau a ce ka kwanta da tsarki a tare da kai kuma wannan kamar yadda malamai suka yi bayani wannan arwallar ba wani abu wanda zai karya ta ya ce sai irin abin da yake karya kowace arwalla sai dai ni kana da babban wanka a gabanka ko kana da babban hadasi a gabanka wanda bai dacewa ka yi wata ibada tilas sai ka yi shi in ma ya kasance ka rasa ruwa ne sannan wannan kuma an baka dama an maka rangwame ka yi taimama akan haka wallahu ta'ala a'lam haka da kai riwaya ta Abdullah bin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi daga Nafi Maula intaccen bawa nan shi Abdullah bin Umar yake cewa Abdullah bin Umar ya kasance idan janaba ta kama shi yana buƙatar cin abinci yana sake me yana yin arwalla idan ya yi arwalla sannan ya ci abinci haka idan janaba ta kama shi babu ikon yin wanka ya ce abin da yake yi yana yin arwalla sannan ya kwanta wannan ita ce sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hakan zai ƙara baka karshashi lokacin da ka yi niyyar tashi ka tashi inda za ka kwanta a hakan za ka ga jikin naka ya yi yauni ko ya yi rauni shi kuma mun sani ba wani abu wanda yake gyara mu a rayuwar mu ta nan duniya da ta gobe kiyama face manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wani abun ba mu san shi ba amma dai a likitanci ce ko a bangaren lahiya za ka samu abu ne wanda yake da amfani game da kai Allahu ta'ala alam sai babi na gaba malam yake cewa babu i'adatul junubi as-salatu wa ghuslihi idza salla wa lam yadhkur wa ghuslihi wa ghuslihi sawba babi wanda zai mana bayani akan me janaba ne yazo yayi sallah da yayi sallah bayan ya gama sallah sai ta bayyana a gare shi ai ashe shi ya kwanta yayi muhulki tunda ya za a yi yargaza sanin janaba ta kama shi shine takan yi maholki kala-kala ne da kwai wanda zai yi maholki ya gan shi yana yana yana yana yana wani abu a cikin maholkin amma dai kuma mani bai huto mai ba da kwai kuma wanda ba zai gan shi yana yi ba amma dai zai tashi zai ga mani ya huto mai to irin wannan halin bai sani ba ko kuma a'a ya ma gani ma a barci amma dai da ya tashi kwata-kwata ya manci sai ya zo ya zo sallah asuba aka zo sallah tare da shi ko kuma sallar la'asar aka zo sallah tare da shi bayan an gama sallah kurmi yana yin haka sai ya ga damshi damshi ko kuma ya ga alamar wani abu ya huto mai ko kuma ya kasance ma a'a wannan abin wanzu kaya ne wanda nan da kwana biyar ya sanya su sai yanzu kurmi ya zo kurmi ya gama sallar shi sai ya ga alamar lalle wani abu ya same su tunda ba wani zai zo ya goga maka ba ka san dai dalilin dai miye ya janyo haka to yaya hukuncin shi yake shine malam zai mana wa ghuslihi iza salla da wankan shi bayan ya riga yayi sallah wannan sallar ta sha ko kuma a'a wajibi ne sai an sake ta yace walam yazkur a lokacin da bai tuno ba lalle wani abu ya same shi a daren jiya ko kuma a barcin shi da yi na ɗarsu yace wa ghuslihi sauba kuma da wanke tuwahin shi shin wajibi ne sai ya wanke tuwa ya koma ya wanke ta ko kuma yaya hukuncin yake shine malai ya kawo wanda yake cewa haddathani yahya an malik an isma'il bin abi hakim anna ata bin yasar akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kabbara fi salatin min as-salawati thumma ashara ilayhim bi yadihi an imkusu fadhahaba thumma raja'a wa ala jildihi athar al-ma'i wannan hadisin daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik daga ismail bin abi hakim al-qurashi wanda ya musu shekara ta 130 daga hijira daga garin makka zuwa madina yace daga ata bin yasar al-hilali abu muhammad wanda ya musu shekara ta 94 da hijira daga garin makka zuwa madina yake ce mana akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labari lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kabbara fi salatin yayi kabbara a wata sallah daga cikin sallolin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sallata da su yake cewa bayan ya riga ya yi kabbara sun ma'ashara ilayhim biye jihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya musu nuni da hannun shi a ninku su ku tabbata a wurinka kowa an riga ya an yi kabbara Allahu akbar liman ya riga ya yi kabbara aka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ishara kowa ya tabbata a wurin shi yake cewa sun fazahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi gidan shi sun maraja'a sannan ya dawo masallaci wa ala jaldihi atharul ma'i akan gaggan jikin shi da kai alamar ruwa ko da kai gurabar ruwa alama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma gida ya yi wanka ya dawo kuma an ci gaba da sallah to shine nan malumai suke tattauna wannan khususiyya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a'a wani limami ma yana iya yin haka shine hada mafi rinjaye wa an daga cikin malumai suke cewa a'a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda daga cikin malumai suka kawo suke cewa anna zahiruhu la yajuzu li ahadin ba'dahu zahirin hadisin idan ka dauka baya dacewa ga wani limami na garinmu koma bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi kaɗai yake da wannan damar ko an kabarta sallah saboda mun sani duk lokacin da da za a ce ladani ko a ce ladani ya rigayi limami yin kabara ladanin nan bai da sallah ko kuma mamu bai da sallah to nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an rigaye an yi kabara sai musu ishara kowa ya zamna a kowa ya tsaya a wurin shi akwai riwaya ta imam imam bukhari tunda hadisi ne wanda yake mursal ga wannan isnadin kaka imam bukhari ya hutar da shi imam muslim ya hutar da shi daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi a cikin kitabul ghusl babun idza dhakara fil masjid annahu junubun kama huwa wala yatayammam yake cewa babi wanda yake mana bayani idan limami ya tuno yana cikin masallaci lalle shine lalle yana da janaba yace yakhruju kama huwa zai huta kamar yanda yake ya ce wala ya tayamman ba zai yi a taimama ba haka shi ma imam muslim ya wutar shi a cikin kitabul masajid wa mawadi illal as-salat babul mata yaqumu an-nasu lis-salati yace babi wanda zai mana bayani yaushe ne mamu za su yi tsayuwa dan dan sallah su tsaya suna jiran sallah shine ya kawo wannan hadisin ga abin da ya wakana da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa ya tsaya a wurin shi ta sanya nan zahirin hadisin malamai sun ce akan wannan khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ga wani ba kuma me ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kun yana mai janaba ya manta da yana mai janaba daga wannan shi yake ƙara tabbatar maka shi innan manzan namu mutum ne kamar kai kana yana mantuwa kamar yadda yake cewa ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa daga wannan kadda a ɗora manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sama da inda ubangijin shi bai ajiye shi ba ta sanya yake bayyanawa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mance da yana da wannan janaba a tare da shi sai da yazo aka kabarta sallah Allahu akbar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuno ya ma sahabban shi ishara kowa ya tsaya a wurin shi sannan me sannan ya tafi yayi wanka ya dawo da ya dawo sahabbai suna kallo lalle da kai gurabun ruwa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ruwa kenan yayi wanka ya dawo kuma aka ci gaba da sallah daga inda aka tsaya wannan khasun ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da kai mas'ala yake sai malamai suke cewa to idan hakan ya tabbata fa innahu yasihhu lil imami qadra adaw salatihi wa la yusil zalika salatul ma'muma idan hakan ya tabbatu tunda ai wannan tsayuwar da suka yi manzo Allah kare ake wa haka yanzu wani limami idan hakan ta kama shi sai dai ya janyo wani daga cikin mamun shi shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda za su tsaya a kullum bayan limami ya kasance jagorori ne masu umarni masu hadi wanda suke da ilimin addini ba kowa ba zai zo bayan limami bai tsaya ba saboda inda za a samu irin wannan akasin zai janyo wani idan ya janyo wani kuma zai wannan wani yana ba mu labari wai ana sallah ne limami irin wannan shi ya san mas'alar a yana cikin wannan bai da arwalla ya shigo sallah an kabarta sallah ana cikin sallah kurmi an tsaye he baya baya ya janyo da ya janyo na wani ganin mana shawun layya to kaga ana cikin sallah kaga rashin sani yanzu da ya kasance ulul ulul ulul ulul amri wan nuha ne ulul ahlami wa nuha inda wanda ne suka balaga suka san ilimin addini suka san me ya dace suke da suka san ya kamata suke umarni da kyakkyawa tsiya wa'annan sun san me ya kamata ai daga kaga limamin ya janyo ka ka sani arwallan limamin ho babu ita ba amma dai ku a haƙƙin ku na mamu sallar ku tana nan daram daƙam inda Allah zai kaddara sallah raka'a hudu yayi da ku a ta hudun ne yana tsaye raka'a uku yayi da ku a ta hudu yana tsaye ya tuno da bai da arwalla ko ya tuno ya kun yana bai janaba bai yi wanka ba a wannan halin ya janyo wani ku ci gaba za ku yi da sallar ku kun ƙare lissafi amma dai shi kuma sai ya sai ya zo ya maimaita ya tsaye ya yi wanka shine nan imam muslim imam bukhari da ya kawo babin yake cewa wala ya tayammam yace yakhruju kama huwa wala ya tayammam zai huta kamar yanda yake ba zai yi taimama ba kaga wannan shi ke tabbatar maka shi in dai sallar limami ta lalace to su ta mamu sallar su tana nan janyo wani zai yi kurma a shiga sai dai idan Allah ya sa aka samu irin wannan akasin kuma to shikenan sallar kowa sai ta lalace amma rida zai janyo wani ya sanya shi ya ci gaba zai dora akan inda yake ba warware sallar shi ba zai yi ba an yi raka a uku ya taso yana zai yi raka ta hudu ya tuno ya kun yana mai janaba a wannan halin kurum in ya janyo shi shi zai yi da sa masa raka ta hudu a huce lissahin sallarsa tana nan diram dakan ubangijinsa ya amsa insha Allah amma dai shi limami sallar shi ta warware za mu gani hadisin abdullahi hadisin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ina fata an fahimci hadisin kina wannan khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abinda hadisi yake karantar da kai shine lalle idan limami ya shiga cikin wannan halin ya huto daga gidan shi yana halin mai janaba da ya zo sai yana cikin sallah ko ya kabarta sallah ya tuno to ga abin da zai yi shi kuma manzan Allah haƙƙin shi ya ce musu tsaya kenan wannan hukuncin duk wanda yake da janaba ya zo ya kabarta sallah to wajibin shi ne ya warware sallah ya ta yi wanka sannan ya dawo idan kuma Allah ya sa dukkan garin babu ruwa ko a kusa da kai ba iya samun ruwa mi za ka yi za ka yi taimama an ɗauke maka wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin hadisi na gaba malik yake cewa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi an an zuwaid bin salat annahu qala kharajtu ma umar bin al-khattab ila al-jurf فنظر فإذا هو قد قد احتلب وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه وندح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا wani hadisi imam malik yi infiradi da shi yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga hisham bin arwa bin zubair wanda ya mutu shekara ta 144 yake cewa daga baban shi zubair daga zubair bin daga anabihi daga baban shi arwa bin zubair yake cewa daga daga zuwaid bin salat bin ma'adi karib bin wali'a al-kindi al-madini wanda malaman hadisi ba su kawo ba babu tikamakon tarihin shi sai dai ana a hukuncin kuma hatta da sai ibn hajar ba su yi hukunci ba akan wannan bawa Allah wannan wannan tabi'i Zuwaid bin Salat al-Kindi yake cewa kharajtu ma Umar bin al-Khattab mun huta tare da Umar bin al-Khattab khalifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shekara ta 23 da hijira daga garin Makka zuwa Madina yace ila al-Jurf zuwa ga wani wuri wanda ake kiran shi da al-Jurf in ka huto daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka huskanci hanya ta ta ta, ta jami'an Madina to wannan kwaikwayon shi ake kira da al-Jurf aslan mutanen garin madina bisa zamanin zanguna ne a nan wurin kuma gonakan mutanen garin madina suna kaiwa ne zuwa wannan wurin to umar ya kasance yana da gonar shi a nan wannan wuri wanda ake kiran shi da aljafa wuri ne yanzu ya kasance ya yi ko'ina tsada a garin madina na daga wannan wuri ne mai wannan mai valar yake cewa fa nazara fa idha huwa qad ihtalama wa salla wa lam yaktasil yake cewa a lokacin da muka tahi wannan jurof ɗin an riga ya an yi sallah asuba ni ina tare da umar yarda Allah shi tabbata a gare shi muna wannan wuri kurin umar sai ya kalli tuhahin shi ya ce sai gani a shi ya yi mawalki da ranjiya kuma gashi nan ya riga ya yi sallah kuma bai yi wanka ba faƙala sai yake cewa wallahi ma arani illa htalamtu ya ce wallahi ka gani ko fa abin da nake gani face wai mulki ne na rigaye dai ya ce wa ma sha'artu amma dai bin ka a kawo bin ji a jikina ba lalle na yi mulki ba a dare na na jiya ba ya ce wa sallaitu wa maktasaltu kuma na yi wa mutane sallah ko na yi sallah bin yi wanka ba shi kuma hukumcin in ka yi mulki in dai jaraba ta kama ka wajibi ne sai ka yi wanka yake cewa kala shi zuwaidi be yake be yake yake wa ya ce fagatasala umar sai ya yi wanka wa ghasala ma ra'a fi thawbihi ya wanke abin da yake gani na daga maniyin nan da ya zubi a kan tuhar shi ya wanke shi ya ce wa madha ma lam yara yayyahi akan abin da bai gani ba shi kuma wannan shine hukuncin duk wata najasa wadda kake shakkarta wata najasa ce wadda kana sa ran da kai ta ko babu ita a ta huto ina ne ta taba gaban nan bangaren dama ne ko bangaren hagun ko kuma a tsaki iya wannan in ka ne wandon ka ne ta taba kana shakka abinda zaka mata shine zaka mata yi shi wannan shine hukuncin ta shine nan nan zuwaidi yake ce mana yake cewa ga abinda Umar yayi yayi wanka ya wanke tuhar shi duk inda wannan maniyin ya taba yace wa nadha ma lam yara kuma duk inda bai gani ba inda yake kokonto ya taba ko bai taba ba yace sai yayi yayi a wannan wurin yace wa azzana au aqama sai yayi kiran sallah ko ya tada iqama nan zuwaidi ya samu shakka kiran sallah yayi ko tada iqama yayi a faɗa mafi rinjaye tada iqama shine ba da masallaci za a rama wannan ba ta buƙatar bukatar ko kuma kai ɗaya ne za ka yi sallah ba ta bukatar sai ka mata kiran sallah amma da yin shi sunna ne yake cewa sun masalla sannan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yi sallah ya ce ba da irtifa'in buha bayan lokacin wallaha ya riga ya shiga mutamakkinan yana mai tabbatuwa a wannan lokacin kaga wannan shi ke karantar da kai lalle sallah idan ta kumce maka ko mantuwa ko kuma a'a kayi ta ka tuno da lalle da kai wani hadasi a tare da kai lokacin da ka tuno shine lokacin da za ka yi sallah shine lokacin rama sallah shine lokacin da ka tuno da ita falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya mance bai yi sallah mun karanta wannan riwaya a baya duk wanda ya mance bai yi sallah ba lokacin da ka tuno shine lokacin sallah kurmin ta zakai kaga ba zai ce ba a ai yanzu ai lokacin ya riga yi da ya ja wallaha ta riga yi ta shiga idan an ce wallaha shine minti 25 bayan rana ta riga yi ta hudu lokacin wallaha ya riga ya shiga bai ce ba a'a tun da dai rana ta riga ta huto kuma na sallaci wancan bari in wannan abin da muka sha bai kai sati uku ba da wani da ni da wani gardi wani latijo ya ce mana liƙe mana gida aka yi da aka liƙe mai gida ya ce ya nema inda zai kama ruwa bai kama ruwa ba ya ce a yadda aka tada iƙama a masallaci an yi sallah raka a ɗaya ya ce za a yi ta biyu ya ce kurum wani yaro ya zo ya buɗe gidan da ya buɗe gidan da ya wuce ya shiga cikin sahu sai na ce to malam musa ya hukumcin sallar ka take ya ce a ku ne malam mai abinda dai kuka gani da ce a malam musa sallah ba ta yi ba ya ce to shi ke allah kai mu gobe sai in rama ya ce a yanzu zai zaka rama ta ta yi shi kurmi shi gani ya yi da ya rasa sallah ya ce yaushe zai yi arwallah allah ya kara datar da mu
ta yaushe zai yi zai yaushe zai yi a ruwan ai sallah ne ta wuce ai ta farshi ce yau an taba an taba sallah ba a ruwan la
kenan nan kenan abinda zamu tabbaza abinda zamu fahimta karkashin wannan hadisin shine wa'ansu ƴan ƙananan matsaloli shine lalle mutum yana iya yin muhalki ya ji daɗin kuma wani abu bai huto ba kuma yana iyawa wani abin ya huto amma dai bai ji daɗin ba ana iyawa a mantar da shi ana iyawa ko kuma abin ma bai ma wannan ba kurum sai ya tashi ya ga wannan abin to irin haka idan ta kama mutum abin da zai yi shi shine kurum zai waru zai janaba ta kama shi wanka ya zamanto wajibi a kan shi ma dama ya gani haka idan muka leka zan mu gani wajibi ne ga wanda ya shiga irin wannan halin ko da ya sallaci sallah wajibi ne ya dawo ya maimaita sallar shi saboda wancan sallah da hadasi ya yi ta kuma wannan hadasin tilas sai an kawar da shi sannan a yi wa a yi sallah wajibi ne sai an kawar da hadasi sannan a yi sallah an fahimta sannan kuma hadisi na gaba dai zai kara wannan in mana zai kara fayyace mana wa'ansu matsaloli daga karkashin wannan wannan hadisin مالك تيوا وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالأحلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس wani hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik daga ismail bin abi hakim al-qurashi wanda ya bi shekara ta 130 daga hijira daga makka zuwa madina yace daga suleiman bin yasar al-hilali abu ayyub wanda ya bi shekara ta 94 yace anna umar bin al-khattab khalifa na biyu umar dan khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi gada ila ardihi bil jurfi yayi sammako ya tahi garkashi ko kuma gonar shi wadda take aljurufa shine yanda muka yi bayani wa wancan hadisi da ya gabata shine wuri wanda gaban jami'an Madina wannan kewayen shi ake kiran shi a can da shi ake kiran shi da aljurufa yace da ya tahi a nan garaken su suke a nan gonakan suke yace da ya tahi fa wajada fi thawbihi ihtilaman Umar sai ya samu a cikin tuwayin shi sai ya samu muhalki kaga ai tuha aibatta mulki kinaya ce akan lalle ya samu maniyin da yake hutarwa lokacin da mutun yayin mulki sai ya ganshi akan tuhahin shi faqala sai yake cewa laqad ibtalaitu laqad ibtalitu bil ihtilami منذ litu amran nasi yace wallahi an jarrabe ni da muhalke muhalke a cikin barci na tun lokacin da aka dora ni a matsayin khalifa na musulmai tun lokacin da aka bani responsibility ta al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne nan malamai suke cewa nan ha ko mu karasa hadisai yake cewa faktasala da kai hadisi na gaba zai kara cika mana bayani shi ma akan shi yake cewa faktasala wa ghasala ma ra'a fi thawbihi Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi wanka ya wanke abin da ya gani na daga wannan maniyin akan tuhar shi yace min al-ihtilam na daga muhulkin shi summa salla sannan yayi sallah ba'da an tal'ati shams bayan rana ta riga yi ta hudu kaga wannan shi ke karantar da kai lalle lokaci sallah ba dama aka ga wani abu bayan ko da an riga ya an yi sallah to wannan sallar sunanta batila wajibi ne sai an zo an warware wannan hadasin da an da kai kenan an yi wanka sannan a maimaita wannan sallah kuma haka hadisin yana karantar da kai duk lokacin da ka tuno da sallah ko kuma a ko da lokacin ta ya huta to lokacin ta ne kai a lokacin da ka tuno ta kaga shi ke karantar da kai ga abinda Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya wanke wannan tuha ya yayi wanka kuma ya wanke wannan tuha na abin da ya gani na daga maniyye sai dai kan mas'alar wankewa yaya shi ainihin maniyin yake maniyi najasa ne ko kuma ba najasa bane ba akwai malaman da suka ce suke cewa a ai maniyi najasa ne saboda kaza saboda kaza amma dai dalilan su ba masu karfi bane ba wayanda suka ce akan lalle maniyi ba najasa bane ba hukuncin shi hukuncin shi ɗaya da majina hukuncin shi ɗaya da kaki suka ce wannan ita ce faɗa mafi rinjaye maniyi ba najasa bane ba to yaya aka ce umar da ya yi wankan ya da ya zo ya wanke wannan gurbin na maniyin da ya taba na daga tuwashi a cikin a saman tuwashi wa'incan wanda suke cewa a'a ai maniyi na yasha ne saboda ai ana wanke shi idan muka koma da kwai hadisin Aisha wanda take faɗi mana take cewa kai wani lokaci ma kankarewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maniyin take ta yi sallar shi wani lokaci ta kankare ta wanki kaga wannan shi ke ƙara tabbatar maka lalle wankewa lalle wannan me yake da suna maniyin ba najasa bane ba tunda ba najasa bane ba wajibi bane ba wanke shi ba sabanin mazi'i ko kuma wadi'i idan ya taba maka tuha wajibi ne sai ka wanki saboda shi hukuncin shi hukunci ne ruwa ne mai najasa hukuncin shi da hutsari hukunci ɗaya gare su amma dai shi mani ba najasa ba ne ba sai dai mi muru'a da kwai mutuntaka wanda yanzu da wani zai ga abin nan a cikinka to zai kyamace ka kamar misalin mutumin ne da zai shigo cikin mutane ya yi kaki ko kuma ya hata majina kaga ai ba wani wanda ran shi wanda zata yi daɗi akan haka to shi sun ya ake ake ake ake kokarin mi ake kokarin wanke shi amma dai ko da bai wanke ba yayi sallah da wannan tuwa sallar shi tana nan hada sai na gaba za su zo a cikin jami'ul janaba malam zai kawo mana wai da za a ce wai zuwa ta jikin mai janaba ta zo ta mamaye mutum ya tuwar tashi sai ya wanke ta ko ko baya wanke ta ba kaga wannan a cikin jahilci ko abinda ake hada iyaye da kakannu a aiko zuwan mai janaba ita ma ita ma najasa ce duka wannan bai taso ba baya daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yake hadi yake nuna maka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna sirrayi ne a wani hali tuhar da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kwana da ita ita ce tuhar da yake yini da ita akwai hadisa a murbin al'asai a nan gaba zai bayyana mana lalle umar ya kasance tufa ɗaya lakan gare shi an huta bulaguro janaba ta kama shi amma dai ga yanayin yadda ya kasance hadisi na gaba zai ƙara wadda mana hadisi wannan wanda muka karanta yake cewa wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an suleiman bin yasa anna umara bin al-khattab salla bin nasi as-subha ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لادت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه ودعا وعاد لصلاته وانا حديث دقا يحيى بن يحيى الليسي دقا مالك دقا يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل وان دي مشكرة دليل أربعين دوكو دقا سليمان بن يسار الهلالي المولاهم المدني وان دي مشكرة تسعين دور ينزما مني بياني أكنشي إكتي وأن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح يلي عمر بن الخطاب يايوا جماعة كو الأمة تمنزا الله صلى الله عليه وسلم صلى أصباهي أما صلى تمنزا الله صلى الله عليه وسلم باين أنكاري صلى أصباهي ba sun magada ila arzihi bil jurfi sai ya wayi gari ya yi sammako ya tafi gonar shi ko garkashi wadda take nan aljaffa malamai suke cewa idan ka ɗauki wannan shi yake nuna maka wai ba wai dan an ce ba wane ba wane ne ko wane amirul mu'min bane ba ya koma ci ma zamne kurmu shi jira yake ya ɗauka a bashi ya ce wannan shi yake kawo tozarci game da wanda yake shiga cikin ko yake ɗauke da yaunin al'umma ko wanda yake karantar da al'umma ya ce a'a shi jira yake yi sai wani ya ɗauka ya bashi ya ce a wannan halin zai wannan yadda aka ayyana umar yarda Allah shi tabbata a gare shi a matsayin khalifan khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahiya tana yi umar ya kama hanya zai kai kasuwa a can baya ai mun karanta hadisi wanda umar suka yi gardama yake cewa umar ka ta yi kashi gantu da da da da da sai da alqurus wannan me yake da suna wanda muke shima da ita bagaruwa yace ka ta yi bakin bakai kana sai da bagaruwa ya zai ka san sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi da lafiya kasuwarka sabida mi sabida mummuni ba so ya zamanto ci ma zamne jira yake yi kurum a dauka a bashi a'a duk in ake fafutuka kai ma ayi da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mummuni wanda yake mai karhi yayi alkhairi yayi soyuwa a gun Allah ga mummuni wanda yake ci ma zamne wanda yake mai rauni duk irin sallar shi duk ya kokarin shi a wurin ibada wanda zai tashi yi fafutuka ya tahiyya neman makan shi kare mutuncin shi kare mutuncin yallan shi yace yayi alkhairi yayi soyuwa a gun Allah akan wanda zai zo kurme lazumci masallaci shi kurme kurum yana masallaci Allah ba ku mu samu wannan hausa suke cewa zuba hannu to kaga wannan shi ke nuna maka Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana a matsayin khalifa bai zamanto ba yana tunanin ba a'a abinda baitul mal ta yi ta bashi shi za ya yi mu'amali da shi yake cewa fa waje da fi saubihi ihtilaman umar yarda Allah shi tabbata a gare shi sai ya ga muhulki a saman tuhar shi kenan kinaya ce sai ya ga gurbin maniyin da ya yi muhulki na jiya akan tuhar shi faƙala umar sai yake cewa inna nan ma a sabnal wadaka ya ce wallahi tun lokacin da muka fara cin meko alwadak shine meko shine irin wannan nama duk abu wanda yake da mai meko nama kwai wane ne duk wani abu wanda yake mai meko yace tun lokacin da muka haratin abu mai meko lanatul uruqu yace jujuyoyin mu kurmu sai ta yi tabshi sai ta zaman to kale kale ita kuma dama idan jiki ya samu ya samu me yake da suna gangan wannan ciki ya dau abinci haka jijiyoyi suka tashi to kuma biye amirai take bukata sama da wannan shine yake bayyanawa yake cewa ga halin da muka shiga to shine nan malamai suke cewa Umar yana bayani ne bayan an dora shi a matsayin khalifa yana nihin rayuwar shi waccan wadda yake yi ita ce ta canza albarkacin ya zamanto khalifa ya zamanto shugaba na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce a'a kalla Umar ba haka bane ba rayuwar shi wanda yake yi ita ce yake yi kai hasali ma lokacin da garin Madina aka shiga cikin halin kakani ke yi aka shiga cikin halin bari yace a lokacin nan Umar yayi rantsuwa yace wallahi ba zai taɓa cin wani abu da da da mai ba ai abincinsa idan ka zo ko yanzu ka shiga cikinsu za ka gani an kawo wani dan mai man zaitun ko wani abu ana ko kuma kitse ana sanyawa a cikin abinci ana ce ya ce daga lokacin da ya ɗau alwashi ya ce in dai yalwa ba ta sauka garin madina ba kowane talaka ya samu mai da abinci ya ci ya ce wallahi ba zai ci ba ya ce har sai da ya kai yana matsayin shi ne shugaba na al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi amirul mu'minin ya kai yana cin ganye har sai da ya kai bakin shi yana tsatsagewa shi ne nan malamai suke cewa umar rayuwar shi wadda kamun ya kasance khalifa wadda yake yi ita ce ta yake yi a cikin gidan shi me ya kawo umar yake wannan magana yake cewa lokacin da muka ci abu mai meko ya ce jijiyoyin mu suka saki suka yi taushi suke cewa umar yana kare haiba ta musulunci da kwai sabbin shigowa musulunci da suke zauwa idan sun zo suna bukatar su gana da shugaba ya ce da kwai baki wanda suke zauwa daga kahurai wanda suke zauwa su zo su ma umar mu baya'a da kwai wanda za a zo a kulle yarjejeniya da su to irin wannan baki idan sun zo umar yana sanyawa a musu abinci idan an yi abincin nan kuma tare da shi za a ci a matsayin shi na shugaba ya yi abinci ya miƙa musu ya koma gehe ai sai a samu ayi mas'ala annabi ibrahim da shi da da shi da mala'ikun da suka sabko fa ja'a bi ijlin hanizin fa qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin halim wa basharuhu bi gulamin halim lokacin da yazo ga baki nan sun zo ana maraba da baki kai tsaye saboda karamci irin na annabawa karamci irin na annabi ibrahim ya tahi ya samu dan marake kurbe yanka musu zaga wani shugaba ne zaka zo wurin shi ya ce ku yanka musu dan marake kaga ai zai yi wahala ya ce aka yanka musu dan marake aka yi mai shi aka aka aka aka yi mai shuwan shi aka kawo musu ya zo shigo mala'iku da masu yusabbihuna laila wan nahara la yaftaruna su abin yanzu kurum su yinga yiwo ubangiji tasbihi wannan shine kurum gatan su ya kawo musu to bismillah bismillah a ce kurum kowa hannun shi batta kaiwa zuwa ga wannan abu ya ce falamma ra'a aidiyahum la tasiru ilaihi nakirahum wa awshasa minhum khifa a lokacin nan sai tsantsama tsoro ya shiga cikin ran shi ya sa yi muku wannan tagomashi wannan gara bazan wanda ba kowa ba zai iya samun ba in kawo muku kuma ku muni ku meda muna daidai da ba daidai wannan ku meda muna alheri da ba daidai a lokacin nan ya shiga cikin tsoro suka ce me ya kai Ibrahim kada ka ci tsoro mun zo maka da albishar matakka za ta aihu wa min wara ishaqa yaquba kuma mu mun zo ne inna ursilna ila qaumi lutin mu an turo mu ne zuwa ga mutanen annabi lutin mun yi iskal ne zuwa gare ka kuma ba takka albishir lalle za ta samu da kuma za ta samu shika to shine nan Umar idan baki sun zo a wannan halin ne yake samun wannan abin yake ci ya ce a shi ne umar yake tugumtar kan shi yake cewa haka ake son namiji da kakkaura yake cewa to yanzu da muka samu yanzu kullum ana cin mai meko shi kuma mekon nan yana iya kara wa mutum tasiri wurin ta da sha'awa yake cewa lanatul uruqu yace wannan jijiyoyin namu kurmi ya suka yi sanyi ya suka yi dabushi suka yi laushi daga ka kwanta kurmi ya mulki shi ne yake cewa faktasala a lokacin nan suleiman bin yasar yake cewa he muka ga umar ya yi wanka wa ghasal al-ihtilam ya wanke gurbin wannan mulki da yayi yace min thawbihi akan tuhashi yace wa ada li salatihi ya koma ya sake sallar shi ma wannan hadisin imam malik ya infiradi da shi مالك تاوى حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيه مع عمرو بن فيه فيه مع عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكان سنة بل أغسل ما رأيت ra'aitu wa andihu ma lam ara wannan hadisin daga Yahya bin Yahya Laysi daga Malik daga Hisham bin Urwa bin Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid daga Urwa bin Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid daga Yahya bin Abdurrahman bin Hatib Al-Lakhmi Al-Madani wanda ya mutu shekara ta 104 yace da annahu atamara ma Umar bin al-Khattab yake cewa lalle yayi aikin umara tare da Umar bin al-Khattab aikin umara kuma mun sani wanda yake garin Madina wajibin shi ne yanzu Zulhulaifa ya dau miye nan miƙati yayi ihrami ya kama hanya takim takim har zuwa garin Makka sannan yayi tawafi yayi sa'i baina Safa wal Marwa yayi saisaye ko kuma yayi golo shikenan ya gama aikin shi na umara to shine nan yahya bin abdurrahman bin hatib yake ba mu labari yake cewa lalle sun yi umara tare da umar bin al-khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi fi rakibin akan wa'ansu mahaya yace a cikin wannan mahayan fihi ma'amru bin al-as da kai amru bin al-as yarda Allah shi tabbata a gare shi a cikin wannan mahayan وقد كان أن وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق عمر بن الخطاب ياي ياي تعريسي شيني تعريسي سبكم مي بلاغورو a wani yanki na daga dare ko kuma ƙarshen dare ba don komai ba don ya huta matahiyi ne idan ya kama hanya lokacin da dare ya kai ƙarshe sai ya tsaya ya yi iskal ba don komai ba don ya huta ya yi sallah asuba to umar shine jagoran tahiya a matsayin shi na amirul mu'minin shi ya cancanta ya jagoranci al'umma yace a lokacin nan an rasa bi ba'da tariqi yace a nan gehen hanya Umar sai yace ayi kamfama a zamna a huta ayi sallah asuba a karya a cigaba yake cewa qariban min ba'd al-miyah inda muka yi iskal din nan kusa ne da wani wuri wanda da koyi ruwa a nan wurin fahtamala Umar fahtalama Umar yace Umar sai muhulki wannan dan barcin da za a yi kamun lokacin sallah asuba ya ce wa ƙarƙa da al-yusfiha ya ce asibahi ta kusa ta shiga alfajir ya kusa ya keto a lokacin da umar ya yi mahalkin da ya ce falam ya jid ma'arraka bi ma'an sai umar ya shelanta a cikin kowa ya yake da ruwa ya ba ni in yi wanka bai samu ba wanda yake da ruwa a cikin wannan dukkan su matahiyan nan wanda wanda suka fuskanci garin makka a lokacin nan me zai yi tunda Umar ya san lalle a gehen shi da kwai ruwa ko kusa da shi da kwai ruwa yana dacewa yayi taimama bai dacewa wajibin shi ne ya ya nemo ruwa ya zo ya yi sallah nan gaba bayan wannan babin zan mu shiga ko bayan babi jami'i jami'i gusul janaba zan mu shiga babin babin taimama yake cewa a lokacin nan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya nema a bashi ruwa a cikin wannan fataken nashi ya ce bai samu ba daga cikin fataken shi wanda yake da ruwa wanda zai iya ba shi wanka ya ce faja'ala hatta ja alma'a ya ce faraki ba hatta ja alma umar yarda Allah shi tabbata a gare shi sai ya hau abin hawan shi ya hau dabba shi har sai da ya zo inda ruwa yake ya ce faja'ala ya gasiru ma ra'a min zalikal ihtilam sai ya fara wanke wannan gurbin wanda gurbin wannan maniyi wanda ya gani a mahulkin shi ya wanke akan tuwar shi ya ce hatta asfara sai da jajajaja ya hutu kenan rana idan ta yi shirin wutarwa ai tana yin jajajaja ya ce sai da wannan jajajan ya yi faƙala lahu amuru bin al'as sai amuru bin al'as yake ce mai bayan ya dawo asfahta wa ma'ana siyabun ya ce ka wayi gari mu ba a tare da mu da kai tuhahi fada sau baka yi gusalu ka bar manan tuhar ka bana a wanke maka har sai ka tashi ka tahi ka tsaya ka wanke tuwa ka sannan ka dawo cikin mu yace ai da ka bari mu innan muna da tuwa wannan shi ke karantar da kai Umar tuwa ɗaya lakkan gare shi yake cewa muna da wata tuwa ai da mun baka ka sauya a lokacin nan Umar yake ce me wa ajaban laka ya Amr bin al-As abin mamaki a tare da kai ya kai Amr bin al-As yace la in kunta tajil thiyaban afa kullu an-nas yajil thiyaban in kai hakkana da tuwa ba ɗaya ba biyu ba ya ce shi dukkan wanda muke tare da su kowa yana da tufa ɗaya ko biyu akwai wanda ɗaya lakkan ya fito da ita izarin shi da rida'in shi ne kurmi yake rataye da shi da shi da yake tahiya da shi zai tahi da shi zai dawo irin bulaguran da muke yi yake cewa wallahi law fa'altuha lakanat sunnatu yace da na yi haka ban tahi ba da wanke tuhata ba yace da ta kasance sunna da kowa idan ya fito bai isa ba garin makka ba ya ɗau ihramin shi sai ya samu irin haka ya ce to ya sauya kayan shi saboda ai ga umar shi kuma mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin na hore ku da sunnata da sunna khalifofi na wanda suke shiryayyu to ka gani da Umar yayi haka yanzu inda wani ma yayi muhulkin a wannan lokacin shi ma cewa zai wa yake da tufa dan Allah ya bani in saki wannan ya kare da ita tunda ai a matsayin masu ihrami suke kuma da wannan an sannanta mana damu ma lokacin da muka huto da dare muka kwanta ko barci ya dauke mu a cikin mota mutum sai ya mawalki kenan wannan kenan ihramin tilas kamun ya shiga garin makka sai ya nemi mai sai da ihrami ya saki ya sanya wani ihrami shi sanya umar ya ce abin mamaki a tare da kai ya kai amur bin al'as in kai kana da tuha ɗaya biyu wadda kana iya sauyawa ba kowa daga cikin da yake da tuha ɗaya ko biyu ba wadda yake iya sauya da na ce ka bani da mutane sun fahimci a wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi mu ma yi aikata ta zabi shine yake cewa wallahi law fa'altuha bal aksiru ma ra'aytu wa andahu ma lam ara Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wallahi zan wanke abinda na gani na daga wannan mahalkin kuma abinda ban gani ba zan yi yahi akan shi kenan wannan zan mu iya fahimta lalle in dai da kwai hadasi to mutum ya jinkirta ya gusar da wannan hadasin yahi da mutum ya ce a ai tun da kurin farkon lokaci ne ni dai bari in yi sallah irin yadda muka yi da malam Musa ya ce a bari ya shiga yi sallah shi shi dai kai rasa sallah a cikin jam'i kenan gwanda mutum ya yi kokari ya gama duk abin da ya kamata ya gama sannan kuma ya dawo ya yi sallah shi ko da lokacin ya riga ya huta lokacin sallah shi ne dalilin wannan uzuri wanda ya kama shi nan inda umar yake cewa wallahi lau fa'altuha lakana sunnatun abinda wa'ansu daga cikin malamai suke cewa umar yana gani a'a mutum ya shagaltu da kayan shi wanda ya sanya tuhar shi wanda ya dau harama da su ya ce shi ne kamar yadda muka fassara shi ne yahi wasu kuma suna cewa a'a wai kadda wa'ansu ce a'a ai bari mu shagaltu kurin mu ta yi mu yi sallar mu ba tare da mun wanke tuhar mu ba mu wanke abin da muka gani na daga wannan ba ne da kwai dai wannan yukallafu malam yalzam min al-istinkar wa Umar radiyallahu anhu kana yu'assiru min at-taqlida shine dai wallahu ta'ala alam kalgashin hadisin da kwai masaloli wanda kasancewar lokacin da ba za mu yi da sa wannan wannan dai magani malik yake cewa qala malik yanzu fiqhun imam malik zai huto qala malik fi rajulin wajada fi thawbihi athara al-athara ihtilamin wala yadri mata kana wala yazkuru shay'an ra'a fi manami an tambaye imam malik ake cewa mutumin da ya ga gurbin muhalki akan tuhosh kuma bai sani ba yaushe ne wannan muhalkin ya same shi kuma ba zai iya tunawa ba yaushe ne yayi muhalkin nan a cikin muhalkin shi dai bai san ba yaushe wannan maniyin ya samu tawashi ko bai sani ba yaushe ne yayi kwanta yayi barci har ma yayi muhalkin wannan abin ya same shi qala imam malik yake cewa yaktasila min ahdasi nawmihi min ahdasi nawmin namahu yace sai yayi wanka akan barcin shi wanda yayi na ƙarshe misalin ya zo yayi barci ne ya tashi daddare da ya tashi daddare da asuba ya tafi yayi sallar shi ya zo sallar azhar yayi sallar shi sai ya kwanta barci ko kuma a bayan sallah azafar sai ya ga wannan gurbin na maniyi a jikin tuhashi to sai yake shakka shekarun jiya ma na sa wannan kaya ko kuma jiya ma wannan kayan ne a jikina ai na yi barci shekar jiya na yi barci da rana na yi barci bayan sallah kaza kuma jiya ma da dare na yi barci ya ce to abinda za yi shi ne ƙarshen barcin shi wanda ya yi da shi zai yi lissafi kenan barcin shi na jiya da dare wanda ya tashi a kan shi ko kuma a'a ya yi barcin shi ne ya tashi bayan sallah asuba ya koma ya yi barci sai ya dawo wannan tawai ya sake sa ta ya zo ya sallaci sallah azawar bayan sallah azawar sai ya ga wannan gurbin wannan mulkin da ya yi to sai ya lissafi barcin shi da ya yi na bayan sallar barcin shi da ya yi na bayan sallar sallar asubahi kenan wannan shi zai yi lissafi da shi yake cewa fa innahu fa in kana salla ba'da zalika an-nawm فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم yake cewa idan ya kasance ya sallaci wata sallah kaga ai inda in misalin da muka bada ya sallaci yayi sallah yayi sallaci sallah asuba kidan sallah asuba ta riga ta sha dalilin ya sake yin wani barci bayan sallah asuba kenan wata sallah yayi bayan barcin shi na ƙarshe da yayi ita ce sallah azhar yace to zai maimaita wannan sallar tashi ta azhar yace ba don komi ba min ajli anna ar-rajul rubbama ihtalama dalilin shi wannan wanda ya mulki rubbama yayi takan yayi mulki ne wala yara an bai ga komi ba wa yara wala yahtalim kuma yana iyawa ya ga wani abun kuma bai yi mulkin ba kamar yadda a harkon karatun muka yi bayani lalle abu ne wannan yana iya kasancewa ga maɗaɗan adam kuma kowa hakan yana samun shi takan yi ka tashi ka gama ni kuma baka yi mahulkin ba ko kuma ka yi mahulkin ka ganka ka ji daɗin amma dai ba abin da ya huto kaga aiko babu hirar babu hirar wanka a tare da kai shine na imam malik yake cewa ƙarshen barcin shi zai lissafa in yayi sallah bayan ƙarshen barcin shi sai yayi lissafin wannan sallar sai ya sake maimaita ta dalilin takan yayi barcin barcin da yayi bayan sallah asuba kidan ba barcin shi ba na dare ba yayi barcin da yayi na bayan sallah asuba rubbama ya ga wani abu kuma maniyin bai zo ba kuma rubbama bai ga wani abun ba kuma maniyin ya zo ya ga asar in shi a cikin tuwashi yake cewa fa'iza waje da fi sau bihi ma'an yace idan ya samu wani ruwa a saman tuwashi kenan wannan ruwan ana kyautar ta ruwan maniyi ne dalilin mawalkin da ya yace fa alaihi al wajibi ne yayi wanka wa zalika anna umar aada ma kana salla li akhir nawmin namahu dalilin umar ya memeta abin da ya sallata na daga barcin shi na karshe da yayi ya ce walam yu'id ma kana qablahu bai maimaita ba abinda ya sallata kamun shi ba ai mun gani Umar abinda ya wakana tare da shi shine sallar asuba kadai ya maimaita kuma shi bai ga komi ba sai da bayan ya huto har ya tafi wurin aikin shi gonar shi sannan ya ga wannan asar din ina fata an fahimta mas'alar shine in dai zaka ga maniyi a cikin tuwakka bayan ko cikin hantsi ko kuma da rana ko wani abu makamancin haka kake ta tunani wasu wasi yaushe ne kaga wannan shi kuma al'amarin dan adam takan yi ya ga yayi maholkin kuma ba abin da ya huto me kuma takan yi kuma bai yi maholkin ba ko bai ga komi ba a cikin maholkin shi ba kuma wani abu ya huto me yace to wannan hukuncin shi shine kurum zai kirdadi yaushe ne karshen barcin shi wannan ƙarshen barcin nashi da shi zai yi lissahi inda ya sallaci wata sallah bayan yayi bayan bayan tashin shi daga wannan barcin kenan wannan sallar wajibi ne zai sake ta in dai ya ga wani abu a cikin tuwon shi an fahimta wallahu ta'ala wannan shine ƙarshen babu sai babi na gaba mala yake cewa babu ghuslil mar'ati idza ra'at fil manami mithla ma yara ar-rajulu ruwa da Allah ruwa yake cewa babi wanda zai mana bayani akan wanka na mace idan ta ga abinda namiji yake gani a cikin barcin shi wannan a da matsalar zaka samu hatta da a yanzu da kwai jahilci wa'ansu mata suna cewa ai mace ai bar ta hutar da wani ruwa kuma hakan ya wakana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da matekun shi da kwai wa'inda suka yi garrama suka ce kai ai mace ai bar ta ganin wani abu to shine nan haka imamul bukhari ya kawo irin wannan babin karshen kitabul ghusl a cikin kitaba a cikin sahihul bukhari ya kawo yana bayani shin mace idan tana shin mace tana ganin irin ruwa idan ta ga irin abin da namiji yake gani to yaya hukuncin ta yake shi ma nan imam malik sai ya kawo wannan babi ne wanda zai maka bayani akan wankan mace idan ta ga abin da irin namiji yake gani a cikin barcin shi menene namiji yake gani shine wannan ruwa wanda yake hutawa daga gaban shi yace haddathani an malik an ibn shihab an urwatu an urwata bin zubair anna um anna umm sulaym qalat li rasulillah sallallahu alayhi wa sallama al mar'atu tara fil manam mithla ma yara ar rajulu ataghtasil فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه wani hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik daga ibn shihab az-zuhri muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullah bin shihab bin abdullah az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi wanda mun shekara ta 125 yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh wanda aka yi ittifaqi akan jalalatihi wa itqanihi wa sabtihi yace daga Urwa bin Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad Al-Qurashi Al-Asadi wanda ya mutu shekara ta 74 yace anna Ummu Sulaym lalle Ummu Sulaym binti Malhan Al-Ansariya uwa Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare ta wanda ta mutu a cikin khilafa Uthman yarda Allah shi tabbata a gare ta tana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda ta yi abin da wa'ansu daga cikin sahabiyyat sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba su yi ba kasancewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya duro garin Madina ta ɗauki ɗanta Anas ta kai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam banni da abin da zan baka sama da wannan yaron ta yi Anas ka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hidima wanda zai ɗauki ɗan shi ya bada ɗan da bai kai ɗan shekara goma ai kaga wannan mutumin ya yi tago ya nuna ɗiyaucin shi game da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to ummu sulaim take cewa qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta hadi wa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ta zo neman fadawa shi kuma da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tarar da shi mata suna shamakancewa su tarar da shi gida ko kuma su tambaye mate kun shi su tambaye shi zai ba su fatawa akan wa'ansu masaloli wanda suka shamakance musu ko kuma wasu masaloli wanda ba su san su ba ummu sulaim da tazo take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama almar'atu tara fil manam mithla ma yara ar-rajul mace ce ta kwanta barci sai ta yi maholki irin yadda namiji yake yin maholki yake ganin abin da yake gani a cikin maholkin shi a taktasi shin za ta yi wanka rubba ma nan un musulmi ta yi maholki amma dai ba ta san ba ya hukuncin yake irin hukuncin irin hukuncin da maza ne tun da maza ai an umarce su idan sun yi maholki su yi wanka yaya hukuncin yake faƙala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanzu Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai yake ce mata na'am falitaktasir ƙwarai kwa mace idan ta ga abin da namiji yake gani a cikin mawarkin shi to wa ita ma za ta yi wanka ba wai yahe mata ba faƙala ta laha aisha aisha sai take ce mata uffin laki wanda wata irin wuta ce kai tanki wahaltara zalikal mara'a shin mace tana yin muhulki a can bayan mu kuma ta mun yi magana akan ummu salma ummu salma ita ma ta yi inkari mun yi bayani muka ce ruba ma ita ummu salma bata sani ba ita ma da lalle mace tana iya hutar da irin abin da namiji yake hutarwa daga gabanta shi ne mani shi ne ita ma aisha bata san wannan karatun ba take tambaya a lokacin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata taribat yaminuki ai hannayenki na dama sun daye ƙasa irin dai kalma ce dai wanda ba hannayenka sun tozarta irin dai kalma ce wanda ko an wohintar da damanka kalmomi ne wanda larabawa suke isti'imali da su amma dai ba ana nihin hakikan ma'ananta ba ana nihin lalle da kai wauta a cikin al'amarin ya za a ce a matsayin ki biki san irin wannan mas'alar ba biki san bada lalle mace tana ita ma hutar da abin da namiji yake hutarwa ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wa min aina yakunu shaba ta ina ne ake samu kamanceceniya a ce wannan ya auri wacce ɗan shi yana kama da babanta ɗan shi yana kama da kakanta ɗan shi yana kama da ita ta ina ake samun wannan in batta hutar da wannan ya za a samu ai da amma ya ake a haɗaɗa shine wannan haɗuwar ruwan namiji da ruwan mace shine inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira ai mun halitta ɗan adam ne da wani gaurayen maniyi na mace da namiji in suka hau ɗin hesa ta hesa shiga cikin mahaifarta a shine ake samun ɗan adam to shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata bayani yake cewa haka ne gashi nan kuma mas'alar qarara ai ita ma mace tana hutar da abin da namiji yake hutarwa ba dan komi ba in kina so ki tabbatar shine kamantacceniya da ake samu a ga dan wacce ya biyo dangin uwar shi ga wannan sakamakon mi sakamakon haduwar ruwa ne lokacin namu ya mun gauga mu karasa babu ko yace haddasa ni an malik عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمى أن أم سلمى زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنساري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء wannan hadisin daga yahya bin yahya laifi daga malik daga hisham bin urwa bin zubair daga urwa bin zubair yake cewa lalle ummi salma afwan daga daga daga urwa bin zubair yace daga zainab binti abi salma bintu abdullahi bin abdul asad al-makhzumiyya ta musu shekara ta 73 da hijira da garin maka zuwa madina da ke cewa an ummi salma zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ummi salma ita ce hindu bintu hindu bintu abi umayya hudhaifa a wata wa'ansu daga cikin malaman tarajum suke cewa suhail bin al-mughira bin abdullah bin amr bin makhzum wannan shine ma'ahinta al-qurashiyya al-makhzumiyya mata ga manza Allah sallallahu alaihi wasallama uwa gare mu ta mutu shekara ta 61 62 da hijira daga garin makka zuwa madina ummu sallam ummu salma take cewa ja'at ummu sulaimin imra'atu abi talha ummu sulaim matau abi talha ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qalat sai take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haqqi shay'a lalle Allah baya jin yaunin ya fadi wa al'umma ko ya fadi wa bayin shi gaskiya duk abin da yake mas'ala ce ta addini to babu wani kwane-kwane yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake zawwa ya bayyana wa sahabbai shi kai ma haka mai karatu mai karantarwa kurum ka zo ka tsaga wa mutane inda ya kamata a yi kinaya a yi kawaici a yi kawaici in ba a gane ba a tsage wa mutane gaskiya inna Allah la yastahi min al-haqq shay'a shine nan malaman hadisi suke cewa ko malaman shuruhat kamar Imam Nubaji a cikin al-Muntaka yake cewa yuhtamal abinda ita ummu sulaim take bayani shine annaha turidu bidhalika la ya'muru an yastahi min alhaqi ubangiji baya umurta mu ringa kawaici mu ringa kumiya akan wa'ansu masaloli idan muka tashi bayyanawa masaloli na ilimi masaloli na ilimi yake cewa kuma takanyu ummu sulaim tana bayani ne akan ai bai kamata ba a ce mu ma a sha makance mu ba musan ba wani abu ne daga ilimi dan muna mata ba a zo a bayyana mana ba gaskiya al'amari kaga irin wannan irin wannan wannan karatun inda aka jera mata to zaka gani kai kankan kana zuwa kana karatun nan hakan ta shafa ruwa gare mu wa khasatan a can shekarun baya kana zawwa irin wannan an sanya littafi an ce a karanta kuma kai ka iya ka zo kana yin kurin wa'ansu maganganun ne ka rasa yadda za ka yi kai ta kewaye kewaye kai ta kewaye alhamdulillah da yake mafiya uwaye ne wa'ansu abubuwan suna fahimtar ka to shine irin wannan inna Allah la yastahi min al-haqqi shay'a babu kumiya a cikin addini duk wanda ya zo neman fatawa a wurinka to ka huto karara ga abinda addini ya bayyana ka bayyana mi shine nan take cewa hal alal mar'ati min ghuslin idh hiya ihtalamat tunda babu wani ɓoye-ɓoye a addini babu wani kunya gaskiya muke nema mu sanya hukuncin mu yake shine ta cewa manzan Allah shin mace da kwai wanka wanka yana zamantawa wajibi a gare ta idan ta yi mahulki faƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na'am iza ra'atil ma'a ƙwarekwa mace za ta yi wanka in dai ta ga ruwa kaga wannan shi yake ƙara akkada maka abin da yake sanya wankan shine in dai ruwan ya huto lokacin da kai mahulki inda za ka yi mahulki ba tare da ka ga wani abu ba ka ji daɗinka amma dai da ka tashi ka ga wandonka sai to babu wanka a tare da kai kaka sabanin shi kuma saduwa can baya mun karanta babi in dai aka samu contact tsankarin gaban namiji da mace to faqad wajaba al-ghusl wanka ya riga ya zamanto wajibi a yi shi wallahu ta'ala a'lam kasancewar lokacin mu ya ja zamu tsaya anan abinda mun karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abinda muka kudurce a cikin rayukanmu da fatan ubangiji ya tabbatar mana da shi ya sanya albarka a ciki abinda yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da iyalanmu ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala wanda mafi alkhairi a cikin rayuwarmu Allah ya jikan wanda suka gaye mu gidan gaskiya ya sanya aljanna ita ce makomarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk